ainihin danna zuciyarsa bayan an cutar da shi bayan an wulakanta shi wa huwa qadirun ala an yunfidahu yana da ikon ya dau mataki yana da ikon ya dau kansa yana da ikon ya taka wancan wanda ya wulakanta shi amma yaka yafe to da'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaiq Allah zai tara halittun duniya gaba daya ayi shela ayi yiye kuwa sai a ce sai a bashi zabi daga cikin matan aljanna ka zabi wacce kace so to wannan shine sakamakon masu yafiya sakamakon masu jin kai sakamakon masu ainihin afwa saboda haka har ila wa yau mu sani cewa idan kawo sabutu da siffa ta yafiya idan kawo sabutu da siffa ta afwa idan kawo sabutu da siffa ta ainihin jin kai wannan ba gazawa bace wannan ba kasawa bane kar wani dan zokori kar wani dan shan miya yanzu yanzu ka haba alaji ana maka kaza kar ka damu wannan siffa ce ta mutanen ƙwaye wannan siffa ce ta mutanen kirki ubangiji subhanahu wata'ala yace wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha yace fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah saboda haka Allah madaukake sarki ya ba mu dama in an tutar da mu mu ainihin miyar da wannan tutarwan kwatankwacin da ba tare da mun kara ba ba tare da mun ta'addanci ba amma sai ce fa man afa wanda ya kai afwa wa aslaha ya ka ainihin gyara fa ajruhu ala Allah ladan shi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ya san iya gwargwadon ladan da ainihin zai tanadar masa har ila wa yau wato yin afwa yin yafiya ba wai yana nufin ka kasa bane ba yana nufin ka gaza bane ba yana nufin kai ne kasdanci bane hasali ma kai ne zaka zama daukaka a nan duniya ka zama daukaka a can ainihin lahira kamar yadda ya tabbata cikin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma naqafat sadaqatun min malin wa ma zada Allah 'abdan bi afwin illa izza wa ma tawaba ahdun lillah illa rafa'ahu Allah Allah ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma naqasat sadaqatun min malin wato dukkanin kyauta da sadaka da bayarwa da ciyarwa da ungo da bawa zai yi wannan ba zai taba rage mishi ainihin yawan dukiyar shi ba ko da a zahiri mun ga dukiyar ta ragu ta samu tawaya ta samu naqasu albarkan ta karuwa zai yi kuma za a ka dinga jin nutsuwa da kwanciyar hankali tare da samun biyan bukatunka na komai za ka ga shi wancan da ya matse ya ki ciyarwa ya ki bayarwa kana yin hidiman da shi ma ba zai iya yi ba wannan shine albarka wannan shine kuma alamun dukiyan ta hayyafu ta ainihin karu sannan kuma yace wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza ubangiji subhanahu wataala baya ƙara ma bawa idan yayi afwa wato wato kasganci face daukaka da daraja saboda haka idan mutum ya zama to mai afwa to lallai alama ce cewa Allah subhanahu wataala zai daukaka shi a nan duniya kamar yadda zai ainihin daukaka shi a can lahira yace wa ma tawaba ahadun lillah illa rafa'ahu Allah kamar yadda babu wanda zai kankan da zai kaskantar da kanshi ya zamto mai kankan da kai ba mai fadi ba ba mai izza ba ba mai girman kai ba ba mai jiji da kai ba ba ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin ɗaukaka shi a nan ainihin duniya hakanan duba da wannan hadisin sai imamu ahmad ya kabatar mana da ainihin wato wani hadisi shi ma din yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli Abubakar Siddiq Allah ya kara mushi yadda yake cewa salatun kullu kulluhunna haqqun akwai abubuwa guda uku kowane ɗaya a cikin su wato haƙƙi ne abu ne mai kyau kuma yana mai zaman kanshi ne na farko yace ma min abdin babu wani bawa zulima bi mazlamatin da za a cuce shi da ainihin wani abu a cutar da shi a wulakanta shi fa yubbi anha lillahi azza wa jalla ya kawo da kai saboda neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ice illa a azzaha Allah ta'ala biha face Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi ya girmama shi ya ba shi matsayi dalilin wannan afwan yace wama fataha rajulun wama fataha rajulun baba atiyatin babu wani mutum da zai bude ainihin kofa na ainihin bayarwa na ciyarwa na kyauta yace fa yuridu biha fila wanda wajen ciyar wannan yana nufin sada zumunci ne da zumunci tsakanin shi da ainihin yan uwan shi zumunci tsakanin shi da abokanan shi zumunci tsakanin shi da yan uwan shi almajirai ɗaliban ilimi ko dai makamancin wannan manzon Allah ce illa zadahu Allahu biha kasra ba ce Allah dalilin wannan kyautan ya ƙara mishi yalwa da hayayyafa da yauki da maiƙo a ilin cikin dukiyarsa yace wama fataha rajulun baba yani mas'alatin babu wani mutum da zai buɗe ƙofa na roƙo da ainihin tambayan mutane yuridu biha kasara da wannan roƙon yana nufin wai ya samu dukiya ya samu arziki ya ce illa zadallahu biha azza wa jalla biha illa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mushi ainihin talauci da kuma ƙarancin dukiya a ainihin rayuwar duniyar nan to wannan nusus da muka kawo na ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da maganganun wasu daga cikin magabata akan at-tasamu wal afu duka yana nuna maka cewa lallai idan ana so a samu ukhuwa islamiyya imaniya lallai matakin farko sai an zamto masu yafiyan juna daga lokacin da muka zamce muka kasance mun wasabtu da siffa ta yafiyan juna da siffa ta yi ma juna uzuri da siffa ta ma juna ainihin kau da kai to lallai za a sami ukuwa islamiyya imaniya ita ko ukuwa yan uwantaka ta musulunci yan uwantaka ta imani yan uwantaka ta sunna lallai mu sani cewa wannan wata mahada ce mai ayin ta imani sannan kuma tsari ne da manhaji ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan dalilinta ake samun tsoron Allah maɗaukacin sarki kuma dalilinta ne ake samun al'umma ta haɗu ta dunkule ta ainihin ture a wuri guda ɗaya ta yadda ba za a taɓa ainihin cutar da al'umma ba wannan ya tabbata ne a cikin alqur'ani mai girma yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وبنجي سبحانه وتعالى يتي واعتصموا بحمل الله جميعا وأينهم دوري كتوري كدنقلي كهدو بس أينه إجيهم الله شيني الكتاب والسنة مرجع القرآن من جرمة مرجع سنة مائك صلى الله عليه وسلم فسر القرآن ده حديث كرمي دمولنك mu faɗi abin da zuciyar mu ke rai don mu burge wani don mu burge malami a yaya magabata na kwarai sahabbai tabi'ai da ainihin tabi'u tabi'ina da al'imma yaya suka fassara in mu wannan to za mu samu ainihin fahimta mai kyau sai mu dunkule mu haɗu akan abin da yake shine daidai واذكروا نعمة الله كثيرا واذكروا نعمة الله عليكم يتي كتنا نعمومن da Allah subhanahu wa ta'ala yayi akan ku إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ألوكة لبسن أينهم مكيا جونا كنا ما جونا كيتا كنا ما جونا حسدا كوانا غننتي وقبيلة إتسي أسما كوانا غننتي وينتي أسما التي فألف بين قلوبكم يكحدي يدنك ذكاتنكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كزمتو أينهم واتو ينقوان جونا ينقوا تمثلنتي دومين ينقوان تكا تمثلنتي تاكي ينقوان تكا تأينهم جني جرما لكم أينهم درجة يا تبت تشين صحيح مسلم حديث أينهم أبي بريرة الله يقارى مسيدا من ذرى من ذرى صلى الله عليه وآله وسلم يكي سوى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قال أبشوا السلام بينكم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا بذاك شجاء الجنة بحرفكم إيمان ولا تؤمنوا حتى تحابوا إيمانكم بذيذ متوتككين إيماني با حرفي كنك ونتجدونكم to idan dai ana so ne a ƙaunaci juna a zama to ƴan uwan juna masu son juna sai yace to dali waban da zaku yi shine awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum bana nusantar da ku ba bana nuna muku wani abu ba wanda idan kun yi shi za ku ƙaunaci junanku shine yace abshu salama bainakum wa ainihin ya hada sallama da kuma gaisuwa tsakaninku gaisuwa ta musulunci saboda gaisuwa tana ce dalili ce ta samun yan uwantaka ta musulunci ta samun yan uwantaka tsakanin ka da dan uwanka ahlus sunna kai idan ma kana ma dan bid'a wannan zai iya dan shi ya gane cewa lallai sunnan nan tafiya ce mai kyau kuma ita ce tsari ta gaskiya da fatan ana ganewa saboda haka yan uwantaka ta musulunci iya rakizatu wato wani ginshigi ne na ainihin gina daular musulunci islamic state idan ana son a sami daula islamiyya ana so a sami ainihin a ɗinke a sami tsarin musulunci a waje lallai to yan uwantaka ta wato yan uwantaka ta musulunci ita ce ainihin tushe na farko ya ishe mu misali akan wannan abin da ya faru a lokacin da manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira daga makka zuwa madina bayan ya isa madina abin da ya fara yi shine ainihin almu'aha hada yan uwantaka tsakanin mutanen Madina da aka da aka riske su a can da kuma mutanen Makka da suka tashi su hijira suka je ainihin Madina din sai ya fara hada yan uwantaka a tsakanin su ya ishe mu misali akan wannan gaban abin da ya faru tsakanin Sa'ad ibn Rabi' Allah ya kara musu yadda da kuma Abdurrahman ibn Auf Allah ya kara musu yadda baki da a lokacin an je an samu Sa'ad ibn Rabi' Allah ya kara musu yadda mai dukiya ne mai arziki ne mai kuɗi ne mai ciyarwa ne mai bayarwa ne mai ungo ne sannan kuma Abdurrahman ibn Auf shi kuma ba shi da komai sai manzon Allah ya ka yan uwan ta tsakanin shi da Sa'ad ibn Rabi' da Abdurrahman ibn Auf a lokacin sirri da karba da da'awan manzon Allah sahabbai suka yi a take Sa'ad ibn Rabi' ya ka dauko dukiyar shi sukutum da ita ya raba ta gida biyu yace da Sa'ad ibn Rabi' yace da Abdurrahman ibn Auf ga rabi nan na baka yace zan zo da matana zan ka zaɓo wacce kace so zan sake ta in na sake ta za ta zauna ta idda in ta gama sai ka aure ta a take auren Abdurrahman ibn Auf radiyallahu an yace bana bukatan wannan Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya albarka a cikin dukiyanka Allah ya albarka a cikin zurriyanka da matanka da yayanka ka nuna mun yadda kasuwa take kun ga wannan shine yan uwantaka ta ainihin musulunci saboda haka wato yan uwantaka ta musulunci da shine ake samun ainihin wato karfi na musuluncin wato da kuma izza na musulunci ya ishe mu misali akan wannan maganan wani magabaci wanda ba zan iya hararo su sunan shi ba yake cewa tahabu fi ma bainakum wahrisu kullal hirsi ala ala rabiqikum yace fa huwa sirru quwwatikum yace ku ainihin wato so juna tsakaninku ku kaunata junanku ku sanya soyayya tsakaninku tsakanin ku ƴan uwanku sannan kuma yace waharisu kullal hirsi ala rabitikum ku ainihin kula tare da wato sa'ido da kwadaitarwa akan abin da ke hada ku shine musulunci da imani da kuma ainihin tauhidi yace idan ku yi wannan fa huwa sirru quwwatikum wannan shine ainihin sirrin samun karfin ku a duk lokacin da musulmai za su haɗu akan tauhidi su kuma rike ɗan uwantaka tsakaninsu suke jin cewa musulmi ɗan uwan musulmi ne to lallai a wannan lokacin ƙarfinsu zai faɗu za su ainihin sami ɗaukaka da daraja saboda haka abu na gaba ɗan uwantaka dalili ne na yayewan ainihin bakin ciki sababi ne na yayewan damuwa sababi ne na ainihin suturta ɗan uwa musulmi ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda yanzu tsira manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya farraja Allah anhu kurbatan min kurabi yawm al qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah ila akhir al hadith ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa musulmi fa dan uwan musulmi ne musulmi ba zai ci da dan uwan shi musulmi ba yanzu sai mu dauka wannan udar shin muna yin ta a yanzu kusan yanzu dan in ka an tutar da kai to dan uwanka ne musulmi kai ba ma wai musulmi kawai ba dan uwanka ne illa makwabcinka kai ba ma makwabcinka ba illa dan uwanka ne na ainihin gidanku to manzo Allah yace ba wannan bai dace ba la yazlimuhu a ka'ida musulmi ba ya tutar da dan uwan shi musulmi hasali tallafa mishi yake yi ga agaza masa yake yi taimakon shi ainihin yake yi yace wa man kana fi hajati akhihi duk wanda yake shiga cikin damuwa da bukatun dan uwansa kana Allahu fi hajatihi shi ma Allah zai tallafa mishi agaza mishi ya ainihin fitar da shi a cikin dukkanin damuwan da yake ainihin shiga yace wa man farraja an muslimin kurbatan min kurbi yawmil qiyamah duk wanda yake yayi ma wani musulmi damuwa daga cikin damuwoyin nan duniya farraja Allahu anhu kurbatan min kurbi yawmil qiyamah shi ma Allah zai yayi mishi damuwa daga cikin damuwoyin ranan gobe kiyama wa man satara musliman wanda ko yake satarta dan uwan shi musulmi ya aikata abin da bai dace ba yaka ainihin boye yaka rufa masa asiri to shi ma ubangiji subhanahu wataala zai rufa masa asiri ko kuma bashi misali ya ma dan uwa musulmi katutu ya hau masa ka ka rufa mashi asiri ka biya mashi Allah subhanahu wataala kai ma dan zai ainihin biya maka bukatun ka rufa maka ainihin asiri har ila wa yau yan uwantaka na imani idan mutum na so ya ɗanɗane ainihin wato sweet zaki da ɗanɗano na imani to lallai mutum ya kula da yan uwantaka ta imani ya ishe mu misali hadisin da ya tabbata cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cewa salasun man kunna fihi wajada halawatal iman yace an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salasun abubuwa guda uku man kunna fihi wajada halawatul iman duk wanda ya samu kanshi a ciki to wannan ya samu ɗanɗano ta ainihin imani ya samu zaki ya samu sweet na ainihin imani na farko shine an yakuna Allah wa rasuluhu Allah da manzon Allah su zamto su ne mafiya soyuwa a gare ka akan kowa ka ji kan ka ji cewa ka fi son Allah ka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sama da kanka sama da mahaifiyanka sama da babanka kakanka da ma sauran al'umma ba ki daya wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah mutum yaji cewa yana son mutum yana son shi ne dan Allah lalle ka so mutum dan Allah ko a jiya wallahi a cikin wannan majalisin akwai dan uwa ya kira ni yace min inni uhibbuka fillah yace da ni ina son ka dan Allah nace ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fi saboda haka idan kana ka so mutum dan Allah kar ka so mutum dan dukiyar shi kar ka so mutum dan ainihin abin hannun shi kar ka so mutum dan wani abu da kake bukata a wajen shi ka so shi dan Allah in kai wannan kai ibada saboda haka hakanan yan uwantaka ta musulunci dalilin ta mutum zai samu inuwa karkashin al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala imam ahmad ya fitar mana da hadisi hadisin abi malik al-ash'ari Allah ya kara mushi yadda yace manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam yace inna min ibadillahi la unatan ma hum bil anbiya'i wala shuhada yace a cikin al'umman nan a cikin wato mutane akwai wasu tawaga akwai wata al'umma akwai wasu mutane su ba annabawa bane kuma su ba shahidai bane amma yarbiquhumul anbiya wa shuhada wato annabawa da manzanni suna fatan ina ma su ne a wannan wajen sai aka yi amfani da kalmar al-ghibba wato al-ghibba shine nan ainihin mutum ya samu ni'ima sai kai fatan ina ma kai ma ka samu irin wannan ni'iman amma ba tare da fatan tashi ni'iman ta gushe ba sabanin hasada hasada kuma mutum ya samu ni'ima kai fatan samun irin wannan ni'imar tashi sannan kuma tare da jin cewa ina ma tashin za ta gushe wancan hasada ce wannan kuma su annabawa anan sun yi aljibba ne ana fatan an gane sai wato Allah manzo Allah yace yaghbituhumul anbiya wash shuhada annabawa da shahidai suna fatan ina ma za su sami su kai irin wannan matakin da suka kai a take a wajen sabai suka ce tukhbiruna minhum ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ka ba mu labari su wane ne wannan yace hum qaumun tahabu fillah wasu mutane ne da suka so junan su saboda Allah madaukakin sarki ala ghairi arhamin bainakum sun so junan su ne ba wai akwai dazo da kuma zumunci a tsakanin su ba yace wala amwalan yata'aqawnaha bainakum ba kuma saboda wata harka ta wato kasuwanci ko ta dukiya ne ko kuma wata maslaha ce ta rayuwa ta hada su ba yace fa wallahi irin waɗannan mutanen da suka so junan su dan Allah yace wujuhuhum la wujuhuhum nur fuskan su akwai haske wa innahum ala nur kuma suna kan wasu mimbari wasu matakai matakalai na ainihin haske la yakhafuna idza khafa an-nas ba za su ji tsoro ba a lokacin da mutane za su ji tsoro sannan ba za su yi fushi ba a lokacin da mutane za su yi fushi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanto mana faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wato ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wannan ya nuna cewa wannan siffa ce ta ainihin muliyai wannan kenan bayani a takaice akan at-tasamu wal afu bayani a takaice akan wato al-ukhuwa al-islamiyya al-imaniyya ni da kai yanzu wadda mataki za mu bi ko kuma wannan abubuwa za mu rike ta ainihin tabbatar mana da ‘yan uwantaka da ke tsakaninmu malamai sun tattaro abubuwa da yawa akan wannan amma na tsakuro mana kaɗan a ciki na farko akwai salamatu sadr ya zama to zuciya ta a wanke take zuciyanka a wanke take wato in na maka ba daidai ba ka faɗa mu ya zama to ina ƙaunanka ne dan Allah kana ƙaunata ce dan Allah zuciyarmu a wanke yake ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace iyyakum wazzan ka shejin ku da yi mudunan ku mummunan zato zaton da bai dace ba yace fa inna dhanna akrabul hadith lallai zato wato mafi ƙaryin zance kenan a duk lokacin da kama dan uwanka zato mummuna zaka samu a wannan zaton in kayi guda goma zai yi wahala ka dace da guda ɗaya mai kyau ne guda tara zaka samu kusan dukan su wato ƙarya ne da kuma kage ne da kuma yarda ake ma juna sai ce wala tahassasu kar ku zamto masu bibiyan junan ku koda akan alkhairi ne at-tahassus shine bin diddigen juna koda akan alkhairi ne yace wala tajassasu kada ku yi ainihin at-tajassus ku bi diddigen junan ku akan ainihin sharri duk wani motsi na mutum kana bibiyan shi duk wani tafiya na mutum kana bibiyan shi karatun mutum kana bibiyan shi ko karatun mutum zaka ji burin ka ina zaka samu ina kuskure kaji an ce maka ah an ce ma yayi karatu kaza ai karatun ma ba kaza bane ko mutum a tayar su Qur'ani kai Qur'ani kawai yake ka haddace wallahi wannan sifa ce ta hasada dake ta Qur'anin za a ce ma kawai mutum ya je karatu ya kai matakin digiri na uku a ce mishi wai wai kwali ya je ya rike in kai ka kai ka je kai mana yan kwalin ne kawai da dai matakai irin waɗannan saboda haka mu zamto masu ainihin yalwa ta zuciya da kuma ainihin waraka ta zuciya manzala ya ce wala tabaghabu kada kuma junan ku ainihin keta da kuma ainihin iyayya yace wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamto bayin Allah 'yan uwa masu kaunan juna masu san juna abu na biyu da zai taimaka mana wajen tabbatar da ukuwa islamiyya a tsakaninmu ma'arifatul fadli li ahlihi idan mutum na da falala akan ka ka tabbatar mishi da wannan falalan wallahi ba gazawa bane idan mutum na da falala ka tabbatar mishi lallai wannan mai falala ne ya fi ka malam muhammad bukhari malami muna da falala akan mu malami ne na addini mutum ne dan boko injiniya ne mutum ne kuma mahaddacin alqur'ani wannan falala ce mun sani ya fi mu mun sallama dan na sallama na ce ya fi ni na yi asara na faɗi na wa falalan ta ragu ba ta ragu ba malam abdullahi hussein mun sani mahaddacin alqur'ani ne tsohon alaramma ne ya haddatar da yara da samari sai mu tabbatar shi da wannan fallan tashi malam habib mun sani malamin addini ne dan boko ne ga kasuwa ga sanin magani mu tabbatar shi da wannan fallan tashi an gane ko ba ban gaza ba ni ma ina da tawa ka tabbatar min da tawa tabbatar da taka duka mu ji daɗi to wannan idan aka yi wannan to lallai za a samu ƴan uwantaka ta imani kai tsakanin mata da miji bayan saki ya faru ma Allah ya ce wala tansabul fadla bainakum kada ku manta falala da ke tsakaninku da daraja da ke tsakaninku ballantana kuma mu a matsayin mu na ɗalibai ilimi a matsayin mu na wanda zamu zamantakewa zamantakewa ne yau da gobe na hudu al musarahatu wal mukashafa miki ainihin sarraha ma junan mu kai malam bukhari baka kyauta min ba me yasa ka min kaza a kai sagira ai kafiya maka kaza kai ma kai kaza musarraha ma junan mu kai malam amir kake ka ji tsoron Allah kake cika mutane amana ka alƙawarin nan an tashi za ka yi buduncin to kai me zai ce faɗa mushi shi ma yake faɗa mu wannan ya faɗa mu juna ba tare da wulakanta juna ba ba tare da cin mutuncin juna ba ba tare da wulakanta juna ba ba tare da musguna ma juna ba wannan ya tabbata ne mun yi isin baɗin wannan ne cikin hadisin da al-Imam Tabarani ya fitar hadisin Abul Haytham ibn Tihan Allah ya kara mishi yarda wato a lokacin da aka yi bai'a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wato Madina a lokacin garin Madina akwai kabilu da yawa kabilu daban-daban amma kuma sun yadda kabilun nan su ainihin balle su dare su bar al'ummansu su ainihin shiga da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda suna son shi amma sai wannan sahabin mai suna Abul Haytham ibn Tayhan sai ya ce ya rasulallah tsakani ga Allah tsakaninmu da kai ba boye boye ba kwane kwane ya ce inna bainana wa baina qaumin hibala lallai tsakaninmu da al'umman nan tamu da kake gani ka zo ka same mu za ka raba mu da su za mu bi ka tabba za mu rabu da su yan uwanmu ne amma za mu balle mu dare mu rabu da su mu bi ka to amma fa a tsakaninmu da su akwai hibalan ai mawasiqa wal uhud akwai alƙawura daban-daban kala-kala yanzu ya rasulallah ya ma'aisha Allah sallama fa hal asaita in azharaka Allah an tarjiha ila qaumika wa tad'ana ya rasulallah zai yi nan gaba idan Allah ya baka nasara ya baka daukaka ya baka matsayi al'umma ta dawo taka kasa ta zama to taka ka kyale mu ka tafi ka bar mu ka koma garin ku mu kuma ka bar mu da fada da ainihin wato yan uwan mu manzon Allah sai yayi murmushi ya girgiza kai ya kalla wannan sahabi sai ya ce bali damu dam wal hadimul hadam ana minkum wa antum minni usalimu man salamakum عفوا أسالم من سالمتم وأحارب من حم... أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم yace ina wannan tambayar naka ta yi kyau kuma abu ne mai kyau yace amma balid da muddam idan an yaƙe ku wallahi jinin ku jinin mu ne jinin mu jinin ku ne duk wanda ya bata kan ku na bata kan shi duk wanda ya bata kan mu za ku biyo ta kan shi kuma yace wal hadimul hadam rugurguzawa rugurguzawa ne idan an rugurguza ku wallahi mu aka rugurguza sai mun mutum wanda ya rugurguza ku kamar yadda idan aka rugurguza mu kuma za ku biyo ta kan wanda ya rugurguza mu abin ba zai yi ba yace ana minkum wa antum minni manzo Allah yace kwantar da hankalinka ya kai abul haitham lalle ku din nawa ne ni din naku ne usalimu man salamtum duk wanda kuka yi alkawarin zaman lafiya da shi ni ma din nayi alkawari da shi ba zan far mushi ba ba zan cutar da shi ba yace sannan kuma wa haribu man harabtum duk wanda kuka yaƙe shi ko yaka yaƙe ku za mu taya ku za mu ainihin yaƙe shi kaga wannan hadisin yana nuna maka cewa ana son ainihin almusaraha ana son bayani tsakanin juna ba tare da ainihin danne abin da ke zuciyanka ba idan abu na biyar da ko na hudu daga cikin abubuwan da zai nuna mana muna kaunan junanmu akwai ukuwa imaniya islamiyya shine idan ka ga dan uwanka kana san shi saboda yawan sallan shi ne saboda yawan bayarwan shi ne saboda yawan zuwa masallacin shi ne saboda haddan qur'ani shi ne saboda wani aikin alkhairi shi ne kana san shi ne dai dan Allah to ka faɗa mu cewa kana san shi an gane ko hadisi ya tabbata cikin musulun na imamu ahmad hadisin anas dan malik allah ya kara mushi yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune cikin masallaci a tare da shi akwai wani sahabi sai wani mutum ya zo ya zo ya zo wucewa sai wannan mutum wannan sahaban da suke tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ya rasulullah inni la uhibbu hadha rajul wannan mutumin wallahi ina son shi ina kaunan shi sai manzon allah ce hal akhbartahu bi zalik shin ka ba shi labari ka faɗa mashi cewa kana ƙaunar shi kana son shi ce la yace ban faɗa mashi ba sai manzo ya ce fa akhbiruhu tasbutu almawaddatu bainakum ka je ka faɗa mashi in ka faɗa mashi kauna da soyayya za ta tabbata za ta wanzu ainihin tsakaninku fa qama ilaihi sai wannan sahabin ya tashi fa akhbarahu ya bashi la idai faɗa mashi yace inni la uhibbuka fillah au inni la uhibbuka lillah ni ina son ka dan Allah sai wannan sabon ya kalle shi yace ahabbaka Allahu allazi ahabbtani fihi aw ahabbaka ahabbaka allazi ahabbtani fihi to wannan sunna ce ta ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ga mutum kana son shi dan Allah ka farraha mushi ka fada mushi duk lokacin da kace kana son mutum dan Allah wallahi ba zai manta da kai ba har abada kuma soyayya tana nan ta kulluke na tsakaninku har abada wannan ka nuna mu cewa kana tare da shi ɗari bisa ɗari saboda haka haka ake yi a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na biyar daga cikin abubuwan da zai ƙara mana ukuwa islamiyya imaniyya shine qada'u hajatihi idan mutum ya shiga cikin damuwa ka biya mishi bukatunsa akwai damuwan da idan mutum ya shiga ka san wannan ba da gangan yayi ba akwai masu ganganci akwai marasa hankali akwai masu ciwo su je su kwakuso su wawo su distadimu dukiyar mutane abu ya hau kansu a ce yan uwa sun yi taimakawa ka duba wani ahlus sunna ne daga ai magana ce ahlus sunna dan izala an ki mana alhaji ba haka ake ba inda gangan kai ku kyale shi a gasa shi tukunna ya ji a jikin shi amma idan kuskure ne an san kuskure ai ba ɗabi'a shi bane hauce ta rayuwa jarabawa ce ta hauce wannan a tare a taimaka mishi a hallafa mishi a agaza mishi an gane ko hadisi ya tabbata a kuma al-imam tabarani ya fitar mana da ainihin hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara mushi yadda manzon tsiran manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace li an amshi ma akhin fi hajatin yace na ga mutum na ina cikin damuwa yana cikin bukatuwa yana cikin yanayi yana cikin halin niyasu halin na kai halin wayyo Allah halin shi kenan na ganshi na agaza mushi na tallafa mushi yace ahabbu ilayya na fi kaunan hakan min an a'takifa min hadha masjid wallahi da na itikafi a wannan masallacin nawa wato masallacin Madina ya fi min na agaza ma wannan bawon da yake cikin ainihin wato halin niyasu da kuma halin agaji da kuma halin taimako abu na shida da zai ƙara taimaka mana yan uwantaka ta musulunci ta imani akwai attasamu da al'afu mu zamto ainihin masu sauƙin zuciya masu tausayi masu rangwame masu jin kai kar mu zamto masu kaushin zuciya ya ishe mu misali irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake wasafta mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa bima rahmatin min Allah linta lakum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين وبنجدي سبحانه وتعالى يتي قدر من ذن الله صلى الله عليه وسلم كذا فبما رحمه من الله لنت لهم wannan dandazon jama'an wannan tarin mutanen wannan tarin mabiyan ka same su ne saboda tausayi da rahama da jin gai yace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam law kunta faddan da a ce ka zamto mai kikashashiyar zuciya ghalizal qalbi mai kaushin zuciya lan faddu min hawlik da sun dare sun wade sun barka ya ma'aikin Allah sallama fa afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr to idan manzon Allah Allah zai faɗa mashi haka ina ni ina kai muna da almajirai suna zuwa wajen mu muna da malamai malaman mu ba su muna kaushi ba sai mu muna son su kai ma din ɗalibinka in ya zo karka mashi kaushi karka karka mashi ainihin izza ka karɓe shi cikin rangwame cikin tausayi cikin tallafawa cikin agazawa zai gaunace ka kuma da'awanka za ta karɓu sannan kuma yan uwantaka za ta kasance tsakaninku ba tare da ainihin an sami wani shamaki ba ko kuma ainihin tasgaro ba abu na bakwai da zai taimaka mana wajen samun yan uwantaka shine annasiha mu zamto masu yi ma junan mu nasiha masu yi ma junanmu faɗakarwa masu yi ma junanmu ainihin abin da bai dace ba ko a yau na zo malam amir dan uwan aboki na gari na sai dai mun faɗa hafiya kaza na ce to zan gyara misali kenan an gane ko irin wannan to ya mun nasiha ne ba ya wala kanta bane ya faɗa mun gaskiya ne an gane ko ni ma in ta kama zan faɗa mishi malam abdullahi ya gani zai faɗa mun malam salisu na wata shi ma ya gani zai faɗa mun da dai sauran yawa ga abu wato mujahid ga malam habib ga malam abdul karim ga malaman mu nan duka an gani a faɗa mutum zai gyara insha Allah ta'ala ubangiji ta'ala yace wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah yake rantsuwa da ainihin zamani da addahar yace lalle mutum na cikin hasara yace wanda baya cikin hasara kawai sune wanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na kwarai sannan suka ma junansu nasiha da wasiya da ainihin abin da yake na gaskiya sannan kuma suka makansu wasiya da ainihin nasiha abin da yake akan haƙuri saboda haka idan aka yi wannan za a samu ukuwa islamiyya imaniya abu na takwas alhadiyya mu zamto masu ma junan mu ainihin kyauta mu ke ma junan mu kyauta kar mu zamto kawai haka ai jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha zuciyar da kake gani ainihin an tsara ta an gina ta akan ainihin kaunan wanda yake kyautata mata daga lokacin da kake ma mutum kyauta to shi kenan mutum zai kaunace ka shi yasa in mutum kaga mai arziki ne mutum mai dukiya ne makotan shi ko ƴan uwan shi wai suna zagin shi wallahi wannan wawa ne wallahi akwai wanda kyautan dubu ɗaya zaka bashi kana da miliyan ɗari miliyan talatin miliyan ashirin wallahi dubu ɗaya ɗari biyar dubu biyu zaka bashi ka gama mashi da damuwan shi amma ba za a yi ba wai sai ga wai mai kuɗi sunan mai kuɗi a yanki ko a layi ana lissafa shi amma makwatan suna Allah suna Allah wajen haba malam me amfanin kuɗin naka ka manta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tahadu tahabu ku yi kyauta za ku ƙaunaci junan ku ai ƙauna ai kyauta tana sa ƙauna kyauta tana sa soyayya kyauta tana kawar da ainihin ashihna wal bagba iyayya da hasada abu na tara a gurguje saboda ainihin lokaci akwai addu'a da zamto masu ma junan mu addu'a wannan ma alama ce ta ukhuwa islamiyya dan uwanka ya shiga damuwa kai mishi addu'a Allah ya yi mishi yana cikin alkhairi dumu dumu ya roki Allah ya ainihin karo mishi in fa kama dan uwanka addu'an nan ka sani cewa kai ne saban Allah ne ba lalle ma Allah ya karba addu'an taka ba amma kai in ka mishi mala'iku ne za su muka mala'ikun nan kuma la ya'suna Allah ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah subhanahu wa ta'ala su in sun yi su masu tsarki ne Allah kai tsaye zai karba ainihin addu'ansu ashe in kayi kama kanka ne riban kanka ainihin zai dawo sannan kuma ka dace da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imamu muslim ya fitar mana da hadisi hadisin abu darda Allah ya kara masa yadda manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza da'a ar-rajul li akhihi bi dhahri al-ghaibi yace idan dan uwa yama dan uwan shi addu'a a ɓoye a sirrance ba tare da sanin wani ba qalatil mala'ika wa laka biithil mala'iku za su ce kai ma ana muka wannan abu to dan ne ba za ka yi ba na kafa garanti kai mana zai maka ka san ta karbu illa sai dan kan jinkiri kai kuma naka akwai ma kokonto ta karbu ko ba ta karbu ba abu na goma a ziyara mu zamto masu kai ma junan mu ziyara kawai haka sai ka ɗiba da shi kawai ka kai ziyara ba zan kama suna ba ana akwai wanda kusan duk sallah sai ya kawo min ziyara kawai haka kuma ya fi ni falla fi ni daraja zai kwa kusa da ke tun daga ko samu na yake ko angon ina ne ko angon ba zai dubi da ke sai su gan ya kai min ziyara har kunya muke da muke ce kan wani ya kamata mu kai mishi ziyara to kawai me yasa aka muna hukuma ce islamiyya imaniya an gane ko to mu zanto muna yi ma junan mu ainihin ziyara idan kana kai ma dan uwanka ziyara alama ce ta cewa kai fa Allah subhanahu wataala zai kaunace ka kuma Allah zai baka aljanna ya ishe misali hadisin da ya tabbata cikin muslim hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda yace anna rajulan akwai wani mutum zara akhan lahu fi qaryatin ukhra ya kai ma dan uwan shi ziyara a wata alqarya a wani kauye afwan insha Allah da wannan hadisin shine na karshe da ya kai mishi ainihin ziyara sai Allah subhanahu wa ta'ala akan hanyar shi yaka hada shi da ainihin wani mala'ika falamma ata alaihi sai wannan malaika ya zo ya samu wannan mutum yana tafiya tiriyan tiriyan ya tinkara wannan kauyen ta kanas ta sagau an gane ko ya haɗi ba hanya kawai sai ina zai kai ziyara ga ainihin dan uwan shi yana tafiya sai wannan mala'ika ya ce aina turid ina zaka je ne ina ka nufa ya ce qala uridu akhalli fi hadhihi alqarya ina nufin na kai ma wani dan uwana ne ziyara wani abokin ziyara a wannan alƙaryan da nake fuskanta sai wannan mala'ikan ya ce, Hallaka alaihi min ni'imatin tarubbuha shin akwai wata ni'ima ne, akwai wani alkhairi ne, akwai wani kasuwanci ne, akwai wani abu ne da kake fata, kake roƙo, kake sanya baka, wanne wannan abin benefit ɗin shi zai dawo kanka? Ƙara la yace babu komai, ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal kawai ina san shi ne saboda Allah mai girma da waya daga kai bari in tashi takanas na kai mishi ziyara sai wannan mutum ya ce fa inni rasulullah lalle ni dan aikin Allah ne Allah ya aiko ni gare ka ya ce na ce da kai kad ahabbaka Allah kama ahbabtahu fihi Allah yana son ka kamar yadda kai ma kake son wannan bawa din saboda haka wannan shine a takaice bayani akan ainihin ukuwa islamiyya yan uwantaka na musulunci yan uwantaka na imani da kuma afuwa da jin kai tare da yafe ma ainihin juna ina fatan Allah madaukakin sarki duk ban na faɗa ne daidai Allah yi tarayya da ni da ku a cikin ladan shi abin kuma da na kuskure kuskuren da gani ne daga shedan ne sannan da gani ina roƙon Allah subhanahu wataala ya fi mai bani daman gyarawa Allah muke roƙo ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon toce mata ya tabbatar da mu akan sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo wannan taro ko mace ce da suke gidaje an ce akwai mata a gida yaro da babba maza kowa Allah mai da shi gidan shi lafiya Allah ya bamu amfanuwa da wannan abin da muka saurara hada subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nan ya kuma wannan murnan wannan wayan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari mahadara ko wa'azi ko nasiha da kama Lokacin ɗaya daga cikin manya-manyan masu hukumar da suke alfahari da su a wannan karamar hukuma da wannan jiha ma baki ɗaya watan Ustaz Sagir Shu'aibu baban gida watan daga na daga sigau kuma mazaunin mazaunin jos ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai a wannan hamshakiyar makaranta na albayan da take garin jos Allah ya saka ma malam da alkhairi lallai duk wanda ya saurari wannan karatu to zai fahimci Allah maɗaukakin sarki ya ba malam nasara kwarai kwarai da gaske malam ka samu nasara muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa a mizanin lada mu kuma da mu saurara muji Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muji idan kunni ya ji gangan jiki ya tsira malam ya yi iya ƙoƙarinsa ya yi shige da fice cikin alƙur'ani mai girma da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu wajen cirato hujjoji daban-daban wanda suka yi munasaba da wannan darasi nasa watan al'ukuwa al'islamiyya ‘yan uwantaka na addinin musulunci’ da kuma yafiya to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mu malam da alkhairi wanda in ba manta ba malam da shi muka yi sallan magariba anan kuma yace direct daga garin Jos ya dirko wannan gari da gaggautawa ba tare da bata lokaci ba to Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya mai da kai a muhallinka lafiya da mu sauran wanda muka halarci wannan waje To, bisa umarni na shi shugaban wannan lajina Malam Alhafiz Abdullahi Husaini ya ce akwai sanarwa guda uku. Na farko, a kamar yadda wasu sun sani wasu ba su sani ba daga cikin ƙoƙari da wannan lajina take tana ƙoƙarin mallakan watan kayan sauti nata amsa kuwa kenan, wanda daga ciki akwai abin da ya shafi a jigarau, ya ce in sanar an nema taimako asusu a cikin asusun mu akwai naira dubu saba'in da biyu haka ne ko da kuma an bincika shi a jigarau da muke bukatar mu mallaka ya kai dubu ɗari da goma da goma sha biyar to saboda haka wannan kofar neman taimako yana nan a buɗe muna amfani da wannan dama wanda Allah maɗaukacin sarki ya kaddare su a cikin wannan masallaci da waje to su taimaka fi sabilillahi wannan yana daga cikin sadakatul jariya yan agaji su kewaya don karban wannan taimako kuma ko bayan an tashi insha Allah wannan asusu kofan sananan a buɗe domin mu samu mu mallaki wannan amsakuwa din Allah ibada ikon taimakawa sannan sanarwa na biyu shine ana sanar da membobi na wannan kwamiti na lajnatu da'atu sunna cewa bayan an yi addu'a to akwai zama wanda za a yi shi a takaice a cikin wannan masallaci amma ya shafi su membobi ne da shugabanni na wannan lajina din Allah ya bani ikon halatta abu na uku shine muna ma su manya-manyan bakinmu watan barka da zuwa daga cikin manya-manyan baki da wannan masallaci ya kunsa akwai shi shugaba ko kuma akwai shi babanmu in ba manta ba mun yi masa barka da zuwa wanda shi ya ja mu ma sallan magariba ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a wannan karamar hukuma kuma iyayenmu wanda ko da yaushe suna ƙoƙarin ƙarfafa mana gwiwa musamman a irin wannan taro don yaɗa sunna na fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine Imam Sheikh Malam Sabi'u akan maka Allahu muna maka barka da zuwa muna roƙon wa alaikum salam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara ma lafiya ya ƙara ma ilimi albarka sai kuma shi shugaban wannan lajina alhafiz abdullahi husaini akan makallahu muna maka barka da zuwa akwai alhafiz injiniya bukhari malami akan makallahu kai ma muna maka barka da zuwa sannan akwai malam khidir wanda kuma in ba na manta ba shine sakatare na wannan lajina ko eh eh na'am to dama shi din na ambata nace in ba na manta ba shine nace alhafiz injiniya bukhari malami yawa kuma shine sakatare na wannan lajina din to muna maka baka da zuwa akwai kuma malam khidir ibrahim shi ma ɗaya daga cikin gwarazan matasa ne dattijan matasa da Allah albarkace mu da su a wannan karamar hukuma gashi dakta ne kuma shahararren mashahurin hamshakin malami kuma an abincika ta gefen kudin su ma suna nan ba sa dai magana ne Allah ya saka da alkhairi akwai imam malam Khalid Khalid Abdullahi shi ma muna maka muna masa barka da zuwa akar makalla akwai Dr. Yusuf Musa Inuwa Abu Mujahid eh mataimakin shugaba kenan akar makallahu muna maka barka da zuwa shi ma yana, yana cikin wannan waje akwai malam sa'idu ɗan aljanna insha Allah shi ma yana nan a wannan waje Allah ya haɗa mu a gidan aljanna akwai imam amir khalid daga unguwan bawa gra shi ma yana nan a wannan waje shi ma tare muka yi sallah da shi akwai malam mustapha musa shi ma ɗaya ne daga cikin gwarazan matasa da suke yada sunna suke fatattakan bid'a a wannan kewaye gaba ɗaya eh shi ma hamshakin likita ne insha Allah kaga likita bangare biyu kenan likitan zuciya kuma likitan gangan jiki. Allah ya saka da alkhairi. To waɗannan su ne kaɗan daga cikin baƙi wanda na iya kiyayewa, saboda haka muna ma kowa fatan alkhairi kamar yadda mu tare a wannan waje Allah ya tara mu a gidan aljanna. Don ina ganin kamar yadda shi shugaban ya bada umarni, za mu ba babanmu kuma ɗaya daga cikin iyayenmu a atleast minti biyu zuwa uku don sanya albarka yawa ana tunatar da ni lacca na gaba kafin shi malam ya gabatar da ta'aliki idan Allah ya kai mu kamar yadda mu sani da sati biyu ne ake gabatarwa lahadi na sama banda lahadi mai zuwa za a gabatar da irin wannan gagarumin aiki ne a garin ƙauren ɗan gambo masallacin ahalus sunna na jibuwis da ke ƙauren ɗan gambo yana nan a bakin hanya in Allah ya kai mu lahadi mai zuwa ai na sama watan ashirin da hudu ga watan ga watan biyar su kuma na larabci fa yawa bakwai ga watan a ga watan zulkada zulhijja ke rango bakwai ga watan zulhijja idan Allah ya kai mu saboda haka ana gayyatan kowa da kowa kamar yadda zo mu cika wannan masallaci to mu je mu cika wannan gari na auren dan gambo wanda zai gabatar da lacca din insha Allah za a bi bayan tattaunawa akar maka Allah tafaddal mashkur ko za ka da wani tajiyan ba zai kai ba yawa
من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a maganar da mala ya fara faɗa ita ya kamata ko ita zan yi amfani da ita cewa yi addu'a na sa albarka amma yi ta liƙa to kila zan liƙe zan balla wani liƙi ne da mala ya toje don haka a malam da ya zo daga jos wanda shi a mutumin zaune Allah ya yi zaman shi a gasar hanyar ɗalibta Allah ya ƙara ma rayuwa albarka. alal hakika kamar yadda mali ya gabata duk wanda ya ji wannan lattan a ya san an ba da wadda ya dace ya gabatar da abin kuma kullum abin da nake faɗa matasan mu shafa awa biyu uku hudu kai wani zai shafa kwanaki yana irin wannan a bahas ɗin kafin ya zo ya bada abin da zai bayar a awa ɗaya. Wani abin da yake nuna mana wallahi ba bacci suke yi ba. In ma suna yi ɗin to sun siffanci da Allah da yake faɗan bayan shobin laili kalilan mai haja'un cewa da kada suke yin bacci a cikin daren su. To mu masu sauraro a ƙalubalanta ne gare mu.
kanu kalilan min ma haja'un to wannan kalubalanta ne gare mu a idan ma da ba mu damu da zuwa karatu ba to su zama mana fitilla na mu tashi mu kama karatu in muna yi mu ƙara himma wannan shine cin nasara gare mu a shi zai ƙara ƙarfafa mana gwiwa da jajircewa wajen halartar irin waɗannan wurare. saboda ba mu da cin nasara a rayuwa ba mu da jari a rayuwa na addinin musulunci sama da ilimi za mu kalli wannan tun daga farkon wahayi ba ce manzo sallama ya sallah ba ba ce masa ya azumi ba ba ce ya hajji ba ba ce ya zakka ba ba fara ba shi maganan neman abinci ko halal ko nisantan haram ba ba ba shi daman a sanin hukunce-hukuncen aure ko jihadi ko me ba ya ka fara dora shi a kai karatu da wannan a shi ne babban jarin musulmi a musulunci musamman musulmin da yake tuciya da da'awar sunna musamman musulmin da yake kokarin bin sunna in mutum yana sunna baya karatu to zai waye gari wallahi ya koma maimakon ahalin sunna sai ta bin usman sai kuma ahalin sunna da haka wannan shine babban tunatarwa gare mu na miƙewa da jajircewa kamar yadda su malaman da ake sa su yi waɗannan a muhadarori haka ce jajircewa to mu ma wajibinmu ne a mu jajirce da neman ilimi na faɗa in muna ma yi to mu ƙara akan wanda muke yi a sannan malaman nasihu ya kan abin da shafi ukuwa da yafiya mafi yawa wani lokaci idan aka maka abu to shedan shi yake zuga ka kamar kai ne za a maka cin mutunci ka yadda a kai ma ka zama soko ka zama wawa kowa zai zo ya taka ka yadda yake so to shi kenan sai mutum ya haushe nan sai kuma ya tashi zai masiban sai a taka shi na zahiri za za a taka shi ne na ma'ana ya yafe to in aka zuga shi ya ja hannun riga eh in ba sa bai sai a taka shi na hakika sannan ma mana magana abin da ya shafi taimakon juna taimakon yan uwa wannan wani abu ne da muka sani wanda tun da iyayenmu da kakanninmu wallahi Allah bai wadata su da kuɗi ba Allah bai wadata su da karatu ba amma Allah ya wadata su da ƴan uwantaka Allah ya wadata su da taimako duk da ya kai shekara hamsin zuwa sama ya san duk tsohon da ya waye gari a anguwa ko ƴaƴansa mataye ne ko kuma a bai da lafiya matasan anguwan gaba da za su nome mar gonansa eh a yi gayya abin da za a nema a wajen kawai abinci na wannan ranar in kaka ne za a gayar masa ɗaurin amfani da haka lokacin suna da 'yan uwantaka sannan abin da ke ƙara musu 'yan uwantaka wancan lokacin ban san nan sabon birni ba amma ma sami naka za ka shiga layi goma buga kofar gida biyu wanda mai wannan gidan da mai wancan gidan da mai wannan gidan da mai wannan sun fito suna cin abinci tare ba an daina wannan wata hanya ce mai girma ta sadar da zumunci wata hanya ce mai ƙarfi ta 'yan uwantaka wata hanya ce mai girma ta tattauna matsaloli rashin wannan yasa da yawa yara mu suke lalacewa ba mu sani ba saboda ba ma bibiyan su a da za ga gurup din dattijai ga gurup din matasa ga gurup din yara ana cin abinci naka ko ba abinci a gidanka ba da kai da ayanka ba ku da takaici da kai da matanka ba ku da takaici amma yau fa wani munna yake ya wani kwana uku bai dora ba shi ne zai kaunace ka ko za ka kaunace shi kana murna ya shiga damuwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana muhimmancin yan uwantaka yace la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayan ku bai cika sai ya so ma ɗan uwansa abin da yake so ma kansa ba wanda yake so damuwa mummuna ta shafe shi sai kaddara haka dan haka ba ka so a ce bai dace kai ma ka so ma dan uwanka wani abu muna ya same shi ba ba ka san abu mare a kana san alheri ya same ka to ka so dan uwanka ya same shi kana kin mummuna ya same ka ka kirkar ya samu dan uwanka sannan taimako abinda ma dai faɗa wallahi gaskiya ne naira ɗari biyar kai ko wanda wallahi naira ɗari zaka ba shi amma din daga wani kawanka ko bai faɗa a baki ba zuciyar shi sai ta tuno wannan alherin da kai masa yana jin daɗi da haka wannan jin daɗin da ya zuciyar shi wala yana samun ka da haka kar mu raina abin da za mu yi alheri da shi mafi yawa mukan ƙi yin alheri muna kallon alhajiwa ne wane kaza wane kaza idan muka ji tarihin musulunci su sahabbai hakuka suke yi sukan kai mu annabi sallallahu alaihi wasallam ƙara ذهب أهل الدثور بالأجور cewa masu dukiya sun tafi da ladaddaki suka dinga lissafa suna sallah kamar yadda muke suna kaza kamar yadda muke walakin yatasaddaqu bi fuduli amwalihim in sun tashi kuma sai su sadaka da manya-manyan dukiyoyinsu cewa suna gibda ne a ce suna da suna kallon mawadata suna yi su ba su da abin da za su yi da kamala ya ce mun ci kuna ganin na wuce mun ci uku a da fatan wannan jan kunne da ne mana kamar yadda malaye mana karatu Allah ya fa'idantar da mu Allah ya fa'idantar da mu Allah ya ƙara ma wannan lijina albarka Allah ya ƙara ma jagororin su fahimta da kuma haƙuri da juriya wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Alhamdulillah.